أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa masu kallonmu da sauraronmu ta kafar yada labarai, wato Sunna TV IKS kenan Islam Kitabu Sunna muna muku gaisuwa ta addinin Musulunci, muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala da salati ga manzon tsira manzon rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sahabbansa da kuma wanda sun kabi su akan tafarki na gari. barkamu da saduwa da ku a darasinmu na 51 mai taken haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa nasoshi kamar yadda muka saba muna tafiya ne da littattafai guda biyu muna bin kuma jerin ayoyin alkur'ani mai girma muna haɗa waɗanda littattafan guda biyu wato jam'i na kenan cikin jam'i to muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba ɗaya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba ɗaya littafan da muke tafiya da su kamar yadda muka sani littafi ne na daf'u ihamil ittirab an ayatil kitab na ash-shaykh al-allamatul qur'ani Muhammad al-Amin ash-Shanqiti rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'al muslimin da kuma littafin littafin as'ilatul qur'anil karim أسئلة القرآن المجيد وأجوبتها أنا محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي تو ينزو زامو تاشني أتكن للتافن أسئلة القرآن المجيد وأجوبتها أنا محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي أكركشن واتو مسألة تا تريد تمانين دهو طبعا da take hannuna a shafi na 72 domin akan ta Nigerian ayoyin yake malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala ya aka yi Allah ya ce inna salata ita sallah kanat ta kasance alal mu'minina akan muminai kitaban abu ne wanda yake an rubuta shi ko kuma kitaban abu ne wanda yake wajibi an gane ko domin kalima ta kataba tana nufin rubutawa wani lokaci kalima ta kataba tana nufin wajabtawa ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun na ana nufin an wajabta muku ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatl sannan kuma kutiba alaykum idha hadara ahadakumul maut in taraka khayran lil wasiyatu lil walidayni wal aqrabin bil ma'ruf to dan haka dai wani lokaci tana iya zuwa kataba rubutawa kataba wajabtawa wani lokacin ma a cikin yaren larabci kataba tana zuwa da ma'ana wato zayyana shine an kawata abu kamar yadda ya zo a cikin muqama وكاتبين وما خطت أناملهم حرفا ولا قرأوا ما خط في الكتب akwai katibina wato akwai ra'aitu wanda yake karantar da wannan tun farkon abiyat kin har zuwa karshen su kenan wa ra'aitu katibina asalin maganar take naga waɗansu masu rubutu inji hariri wa ma khattat anamiluhum harfan amma kuma ‘ya'yan yatsunsu su taɓa rubuta harafi ba, wala qara'u ma khutta fil kutubi kuma ba su karanta abin da aka rubuta ba a cikin littattafai, malamai suka ce nan yana nufin nan katibi na kenan masu wato ƙawatawa ko masu ɗumka wato abin ɗumkawa na fata. Wallahu ta'ala alam. Malam ya ce wannan aya ce tana cikin suratul nisa'i aya ta ɗari da uku wa kana lafzun dalun alal mudi kalima ta kana lafzun lafazina dalun wanda yake nunawa alal mudiyyi akan abin da ya shudi an gane ko was-salatu ita ko sallah fil hali a halin da muke ciki a yanzu wa ila yawmil qiyama har zuwa ranar tashin alkiyama ma'ana duk lokacin da akwai musulmi kenan tun da kafin a yi tashin kiyama babu musulmi bisa doron kasa amma na ya amfani ila yawmil qiyama yana nufin har duk lokacin da akwai musulmi bisa doron kasa alal mu'minina akan mu'minai ita sallah fardun farilla ce muwaqqatun wanda an ka sanya ma lokaci قلنا ذامتي كان إتا كلمة كان في القرآن العزيز أتكن القرآن مبواي على خمسة أوجه تنا دم أنا قدابير an gane ko wanda zaka iske kalima tana ɗaukan ma'anoni daban-daban musamman cikin alwujuh wan nadha'ir na Imam Damaghani ya kawo kalima zaka iske tana da ma'anarta in ka diba cikin misali al-mufradat fi gharib al-Qur'an sannan kuma zaka iske cikin siyaki tana ɗaukan ma'anoni daban-daban ko ba haka ba in mutum ya diba cikin alwujuh wan nazair na imamu damaghani zai ga wannan kana bi ma'anar azal kenan kana tana zakkuwa bi ma'anar azal wal abad abu tun azali tun can azal tun fil azal in ji malam bahaushe wal abad kuma har abada kama fi qaulihi ta'ala kamar da yazo cikin fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa kana Allahu aliman hakima Allah ya kasance aliman masanina hakiman kuma gwanina suratul nisa'i aya ta 104 kenan an ce Allah ya ya kasance tun can kuma har abada ma haka Allah yake shi yasa malaman zauri irin wanda suke cewa kana Allah ya kasance walam yazal kuma bai gushe ba wa kana kuma kana tana zakkuwa bi ma'anal mudiyil munqati abinda ya wuce amma ya yanki ba irin wancan wanda bai yanki ba na farko kama fi qaulihi ta'ala kamar yadda zuwa a cikin fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa kana fil madinati tis'atu rahtin a cikin wannan gari garin annabi salih an gane ko tis'atu rahtin akwai rahat wato matasa kenan su ne rahatin guda tara an gane ko kana sun kasance shine mawdu'ul istishhad a cikin suratul naml aya ta 48 anan ma akwai mas'ala ta lugha wanda duk abin da ya kasance daga uku ne zuwa goma ana kawo mishi wato jam'u taksir ne to nan kuma sai an ka kawo mufrad ba a ce tis'atu rajulin to amma sun kace tis'atu rahatin saboda kalma ta rahat ɗaya daga cikin maganganun malamai tana ɗaukan ma'ana ta jam'i wallahu ta'ala alam وهو في وهو الاصل في في معاني كان kenan abin da ya riga ya wuce wanda ya yanke shine asali a ma'ana ta kana kama ta qulu kana zaidun saliha kamar da zaka cewa zaidu ya kasance mutum ne nagari aw faqira ko ka ce talaka ne ya kasance talaka kenan aw marida ko ka ce ya kasance mara lafiya ko bai da lafiya wa nahwi zalik da abin da ya kama da haka wa kana bi ma'anar hal kuma wani lokaci kana tana zakkuwa bi ma'anar hal abinda ake ciki ba wai ya wuce ba kama fi qaulihi ta'ala kamar fadar Allah subhanahu wata'ala inna salata haqiqa sallah kana ta kasance alal mu'minin akan mu'minai kitaban mawquta abu ne wanda ya kasance an rubuta shi wanda yake an sanya masa wato lokaci an gane ko aya ta ɗari da uku kenan halin da take cikin yanzu duk da kyau su malamai suna iya fassara shi ta kasance a can wajen Allah tun fil azal Allah ya rubuta a cikin Allah al-mahfuz sabanin abinda malam ya kawo kenan akwai fassarori daban-daban an gane ko kuma mauqutan nan abinda an kasanya ma lokaci Allah ya faɗi lokutan sallah a cikin alqur'ani wurare daban-daban kamar yadda malamai suka yi suka yi bayani salloli guda biyar wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulafan min al-layl kenan aqimis salata ka tsaye da sallah tarafayin nahari sassan yini guda biyu kinan da subahin da kuma wato magriba su ne tarafayin nahar sassan yini guda biyu sannan kuma az-zuhr da la'asar suna tsakiyar su kinan duk sun shiga ciki sannan kuma wa zulufan min al-layl da kuma lokacin da dare ya karato kinan lokacin sallar isha'i da kuma aqimis salata liduluki shamsi ila ghasaqil layli wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda aqimis salata ka tsaye da sallah liduluki shamsi daga lokacin da rana wato ta karkata kinan ma'ana daga sha biyu na rana su ne rana ta kai tsakiya sha biyu da minti goma sha biyar rana ta karkata kinan wannan ya nuna lokacin sallar azhar yayi liduluki shamsi ila ghasaqil layli har zuwa lokacin da dare zai rufuwa shine ghasaqil layli wa min sharri ghasiqin idha waqaba kinan daga nan la'asar sai ta shigo ila ghasaqil layli har lokacin da dare shigo magariba ta shiga ciki da isha'i wa qur'an al-fajr da kuma al-qur'ani na al-fajr ana nufin sallar al-fajr ba wai ana nufin sallar al-fajr ba tana da qur'ani domin kalmata al-qur'an tana nufin karatu asalin ta fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana kinan nan ana nufin wato sallar al-fajr utliqa al-juz'u wa urida bihi al-kullu an faɗi sashe amma duka ake nufi in ji malaman balaga na an faɗi karatun alkur'ani domin sallah ta asuba bai yiwa a yi ta ba a karanta alkur'ani ba kuma in ce kowace irin sallah ma an gane ko da kuma ayat da ta zo a cikin suratul rum fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun wa lahu alhamdu fis samawati wal ardi wa ashiyan wa hina tudhhirun kaga fa subhanallah sarki ya tabbata ga Allah sun kace dan sallah ake nufi wata fassara kinan saboda cikin sallah akwai tasbihi shi ma kinan utliqa juz'u wa urida bihi kullu an fadi sashi ana nufin duka a wajen fassara da wata wata fassara da wasu malamai suka yi hina tumsuna lokacin safe kuke maraita kinan sallah azhar da la'asar sun shiga wa hina tusbihun da lokacin da kuma kuke safiya kenan sallar asuba ta shigo an gane ko walahu alhamdu kuma godiya tana ga Allah domin cikin salloli ana karanta alhamdu fi samawati wal ardi a cikin samai da kasai wa ashiyan da lokacin kenan ashi lokacin isha'i wa hina tuzhirun da lokacin da kuma kuke lokacin hantsi lokacin sallar azhar almuhimmu dai lokutan sallah sun zo a cikin alqur'ani mai girma kamar yadda ayoyi suka yi bayani wallahu ta'ala alam da wannan zai nuna mana cewa ashe lokacin sallah ana auna shi ne da wato abin da shari'a ta yanke ba wai da abin da muke amfani da su ba na na'urori domin zaka ga yanzu musamman wannan zamani da muke ciki sai kaga wani ya duba salular shi ya ce lokacin sallah bai yi ba ko ko an yi sallah ba cikin lokaci ba alhali gashi an faɗi lokutan sallah a shari'a wanda zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam babu agogo ko mu ce montar sannan kuma babu waɗannan na'urorin da muke amfani da su na satellite da kuma tarmamun dan adam da kuma salulin ne waɗanda muke amfani da su to kenan don haka waɗannan ababen za su taimaka muna ne wajen gane lokaci ba su ne za su tantance mana lokaci ba ɗari bisa ɗari ba za a dogara gare su ba don suna a hannun kafirai kuma suna iya su yi kuskure da haka lokacin sallah azhar idan rana ta karkata ko da agogo ya ce lokacin sallah ya ko bai yi ba a kalli abin da shari'a ta faɗa domin mutanen da ba su da agogo misali waɗanda a ƙauyuka dubban miliyoyin mutane su yanzu su ko musulmi waɗanda suke sallah idan ba su da salula ya za su gane lokacin sallah yayi dan haka dai in lokacin rana ta karkata lokacin sallar azhar yayi daga 12 da minti 15 har zuwa lokacin da inuwan mutum za ta kai daidai da shi lokacin la'asar yayi ko agogo ya nuna ko na'ura ta nuna ko basu nuna ba sannan lokacin magriba ma idan rana ta faɗi lokaci yayi ko agogo yayi kiran sallah ko bai kiran sallah ba ko na'ura ta kiran sallah ko bata yi ba lokacin isha'i lokacin da shafaqi ya ɓoyu wannan jajaja na rana idan ta faɗi idan ya ɓace to lokacin sallar isha'i yayi ko da agogo ya nuna ko yayi kiran sallah ko bai yi ba lokacin da alfijiri na biyu ya fito ba na farko ba lokacin sallar asuba yayi ko da na'ura ta faɗa ko da na'ura bata faɗa ba dan kafin a yi agogo da na'ura ana yin sallah kuma ga su abin da shari'a ta tabbatas haka ne kuma waɗannan na'urorin za su iya taimaka mana wajen ganin wata kamar yadda malamai suka tattauna a wannan mas'ala a rabitatul alamul islami majalisar malamai ta duniya cewa ba za a dogara ba da waɗannan na'urorin su nuna kamar misali an ga wata ko ba ga wata ba don mas'aloli ne sababbi waɗanda yanzu ake tattaunawa a kansu saboda zamanin da muke ciki ma'ana rana da wata gudun su ne yake nuna cewa an ce su mu liru'yatihi wa aftiru liru'yati ko yi azumi in kun ga wata ko aje idan kun ga wata to yanzu idan muka ce za mu aiki da na'ura tana iya ta kuskure ko in muka ce mu yi aiki da gudun tauraron dan adam ya nuna mana cewa an ga wata ko ba a ga wata ba ko ya fita ko ba fita ba malamai suka ce a'a ba za a dogara gare su ba amma suna iya su taimaka muna idan sun lissafin su ya nuna cewa lokaci ya cika ana iya a yi amfani da su amma kada a dogara da su kamar yadda malamai suka faɗa Sheikh Ibn Baz rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin yana daga cikin masu wannan ra'ayi domin Allah ya ce huwa alladhi ja'ala ash-shamsa diya'a wal qamara nura Allah shi ya sanya rana ta zamanto diya'an wato haske haske wanda yake na dauke da energy kenan shi yasa bai ce abin nan ba nuran ba domin an ce nuru haske ne wanda bai dauke da energy amma diya haske wanda ya dauke da energy kaga yanzu kuma duniya ta gane ashe ana iya samun hasken lantarki a cikin wato hasken rana wal qamara nuran shi ko ta an sanya shi haske haske ne wanda bai dauke da energy ina fata an fahimce ni wa qaddarahu manazil Allah ya sanya ma wato wata manazil wurare na sauka li ta'lamu adad as-sinina wal hisab don ku san lissafin as-sinina wato shekaru wal hisab da lissafi daban-daban na idda da na mutuwa da na kaza duk abin da za a yi dai wanda za a sa date a ciki ko na aikin haji ko na ibada ko wani abu dan haka aka sanya su kuma ba dan wannan kadai ba akwai abubuwa daban-daban to idan muka duba wannan yana nuna mana cewa ashe waɗannan abubuwan ana iya amfani da lissafin su amma kada a dogara da su ɗari bisa ɗari domin galibi suna ga hannun kafirai ba amintattu ba ne sannan kuma suna iya hargitsa muna wato addinin mu don haka wannan bayani ne na da muhimmanci saboda mas'aloli na zamani kamar yanzu mas'ala ta shaidun zina idan na'ura ce ta ɗauka shin za a iya ɗaukar ta a matsayin shaidu saboda waɗansu malamai suna ganin bai yi ba Allah ya ce arba'ati shuhada ita ku na'ura ba ta daga cikin shaidu ba dan adam bace ana tsoron kuma ta yi kuskure ko a yi cuta a yi ƙarya a cikin ta kamar zancin shaidun li'ani misali abin da suke kira kwayoyin halitta na ADN da ake yi shin idan suka nuna mutumin ba dan mutumin bane za a yarda da su kamar ayi kiyasin su akan kafa masu kafa da suke jiba tunanin mutum kafafuwansa su nuna cewa wannan dan wani ne mas'ala ta li'ani shin za a yi amfani da wannan ko kuma za a yi amfani da shi ba da yawa daga cikin malamai ba su yarda da wannan irin waɗannan bincike ba don a tabbatar da al'amura na shari'a na kawo su ne saboda amfanin mu gaba ɗaya Allah ya taimake mu malam ya ce wa kana ita ma kalima ta kana kuma bi ma'anar istiqbal wani lokaci tana zakkuwa da ma'ana istiqbal abinda zai zo gaba bai zo ba kama fi qaulihi ta'ala kamar cikin fadar Allah subhanahu wata'ala wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira a cikin suratul insan aya ta bakwai inda Allah ya ce yufuna bin nadhri masu imani suna cika alwashin da suka yi in dai babu uzurin da ya hana su wa yakhafuna yawman suna tsoron wani yini kana sharruhu sharrinsa mustatiran yana tashi asalin at-tayran shi ne abin da yake tashi an sifanta sharrin kamar wuta ce da take baski take tartsatsi an gane ko ma'ana sharri ne mai yawa to nan kana sharruhu sharrinsa zai kasance ne domin kiyama bata tsaye ba balle sharrin ya kasance wa kana bi ma'ana sara wani lokaci kana tan zakwa bi ma'ana sara abu ya wayi gari ya kasance kama fi qaulihi ta'ala kamar cikin fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa kana minal kafirin suratu sad aya ta 74 da aka ce shedan ya kasance daga cikin kafirai ai sara ya wayi gari duk da yake su malamai sun ce kana ya kasance a cikin ilimin Allah subhanahu wa ta'ala da kuma cikin wato Allah al-mahfuz to don haka waɗannan su ne dai ma'anoni da malam ya kawo waɗanda wato kana wato take ɗauka to bayan wannan akwai mas'ala da ya kamata mu ɗan ƙara kafin mu shiga zuwa ga mas'ala ta gaba a cikin wannan shine cewa ya kamata mu fahimci danganta fi'ili zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala mas'ala ce ta aƙida shi fi'ili aiki da sifa idan an ka danganta su zuwa ga Allah za su bambanta da danganta su zuwa ga bayi domin zatin Allah daban zatin dan adam daban kamar yadda idan muka ce kare yayi kuka mutum yayi kuka akuya ta yi kuka kukan nan an san da ba ɗaya bane in muka ce kan dan adam kan kare kan mutum ba ɗaya bane to haka kuma idan aka danganta abu zuwa ga Allah idan halittu za su bambanta balle ma Allah subhanahu wataala wanda laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir dan haka danganta sifa zuwa ga Allah ko fi'ili mas'ala ce wadda ba za a sanin kaifiyar ba sai dai a bar sanin ta ga Allah tunda Allah bai gaya mana kaifiyar ba misali zaka iske Allah subhanahu wataala ya ce wa kana Allahu aliman hakima Allah ya kasance to duk da ya kasance ai wannan ba shi ke nuna irin tamu bace an gane ko kuma walam yazal a'a in anka ce Allah danganta fi'ili zuwa gare shi ya bambanta da gare mu misali Allah ya ce qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun kaga malaman lugha suna cewa qad in tazo da fi'ili mudari'i tana nufin abin nan ba tabbas bane ina fatan ana fahimta ta ba tabbas bane duk da ke sun ce kar tana zakuwa tare da fi'ili mudari tana nufin abu ya yi yawa wani lokaci amma dai galibi in ta zo tana nuna abu ba tabbas bane to kaga in ka ce qad yakun tana yiwa ya kasance qad ya'ti tana yiwa ya zo qad yaji'u tana yiwa ya zo to amma in ka ce qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun kama inda Allah ce kuma qad ya'lamu Allahu alladhina yatasallaluna minkum illi wa hadha قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لاخوانهم هلم ilaina kaga ba za a ce tana yiwa Allah ya sani ba a'a nan kad tunda an danganta ta zuwa ga Allah za a hankalta ma zatin Allah ne sai a ce tabbas Allah subhanahu wataala ya sani thumma ba'athnahum Allah ya ce ashabul kafi sai muka tayar da su lina alama ayyul hizbaini don mu sani to Allah ku ba a cewa dan ya sani don babu abinda Allah subhanahu wataala bai sani ba nan dan Allah ya bayyana ko ko dan Allah ya bayyana sani sani wanda yake na zuhuri domin mi domin ba a cewa Allah bai san wani abu ba irin waɗannan ayoyin kuma suna da yawa cikin alqur'ani wa ma ja'alna alqiblata allati kunta alaiha illa lina'lama man yattabi'u ar-rasul mimman yanqalibu ala aqibihi kaga lina'lama don mu sani ba ana nufin Allah zai ƙara wani sani ba wali yabtali Allahu ma fi sudurikum wali yumahhisa ma fi qulubikum wallahu alimun bi dhati sudur kaga an ce Allah Allah zai jarrabi abin da ke cikin zukata sannan ya tace abin da ke cikin zukata kuma sai ce wallahu alimun bi zati sudur Allah masani na nan sai kawo jumla ismiya wadda ta nuna abin tabbatacce na sanin Allah abu ne wanda yake tabbatacce da haka yana da kyau mutum ya fahimci wannan abu na biyu cikin wannan mas'ala da malam ya kawo abin da zamu dan kara mas'ala ce ta usulul fiqh ashe akwai abin da ke kira al-mushtarak al-mushtarak akwai al-lafzi akwai al-ma'nawi kalimar da tana iya daukar ma'ana fiye da daya to ishtiraki na domin bincike ne mai yawa binciken ma'anar jumloli da nau'uka na jumloli da nau'uka na nassi da nau'uka na kuma kalima an gane ko wanda bincike ne mai yawa a cikin usulul fiqh da usulul tafsir wanda dalibin ilimi zai bincike kansu babu lokacin da zamu kawo su amma dai wanga ta mu na mushtarak din muna iya amfani da shi wani lokaci mushtarak zai zo yana daukan ma'ana daya biyu uku lafzi da ma'anawi wani lokacin dukkan ukun suna iya a ɗauke su wani lokacin kuma guda za a iya ɗauka sauran ba za su iya shiga ba saboda ma'ana ta nassi kaga ɗalibin da bai san wannan ba misali ɗalibin da bai san wannan ba kaga zai iya zuwa wajen fassara ya kuskurantar da fassarar da aka yi bai san cewa ba fassarar kuma ta inganta ina fatan an fahimce ni to anan misali da zan bayar tunda muna akan shi na Allah ya ce kanat kaga nan kalma malam yanu tana dukan ma'ana guda biyar da dukkan biyar din suna shiga kanat ta kasance ma'ana kaga yanzu misali Allah ya rubuta kuma cikin ilimin Allah haka yake sannan kanat a yanzu halin da muke ciki kanat tana ɗaukar ma'anar ta halin da muke ciki kuma babu matsala kuma har yanzu sallah wajibi ce kuma tana ɗaukar zuwa gaba don saboda Allah bai ɗauke mu na sallah ba kaga wannan duka ta ɗauke su kuma kalima guda ce to kaga yanzu idan kai fassara guda ka sani ka kuskurantar da wanda ya san fassara uku kuma dukkan su nasu yana iya ɗaukar su ya za mu yi da kai kaga wannan almushtarak abu ne wanda yake ɗaliban ilimi suna iya bincike akan sa ko cikin alkur'ani ko cikin sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam ko cikin shari'a ta musulunci kaga yadda ya zo a cikin nasoshi ka ɗauki dukkan ayoyin qur'ani inda mushtaraka ya zo kaga ka ƙare bahafinka ko ma sai ka yi bahafi biyu ko uku ko kuma za a rarraba ni almuhimmu dai wannan na bada misali ne wallahu ta'ala a'lam mas'alan mu ta gaba yan uwa musulmi mas'ala ce ta 185 a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala ya aka Allah yace wa tarjuna min Allah ma la yarjun ku kuna tsammani kuna ɗamma'a in ji malaman zauri ga Allah abinda su kafirai ba sa ɗamma'a domin ku kuna neman lada wajen Allah shi yasa kuke ciyarwa shi yasa kuke taimakawa mai rauni shi yasa kuke sallah duk dai abinda kuke yi in dai don Allah ne ba aiki ne irin na munafikai ba kuna neman yarda Allah ne musulmi tana yi wa shi riya ba don Allah ba munafiki kuma dama ba don Allah yake yi ba aya ta 104 a cikin suratul nisa malam yace wal kafiruna aidan yarjuna thawaba kafirai suna tsammanin suna samun lada fi muharabatil mu'minin a cikin yakar muminai li'annahum ya'taqiduna anna dinahum haqq domin suna sa tsammanin addinin su na gaskiya ne wa annahum yansuruna dinallah su kuma suna suna zaton cewa kuma suna taimakon addinin Allah wa yadhubbuna anhu da zalun ne yadhubbuna suna tunanin suna kariya anhu daga addinin Allah wa yuqatiluna a'da'ahu kuma suna ganin su cewa suna yakar makiyan Allah ne su ganin su musulmai makiyan Allah ne kama ya'taqidul mu'minun kamar yadda muminai suke wato itikadin haka farraja'u mushtarak kenan wannan kalima ta arraja'u mushtarakun an yi tarayya a cikinta an gane ko malam yace qulna zamu ce qila inna raja'a huna bi ma'anal khawf sai waɗansu malamai suka ce a nan abinda ake nufi da arraja'u alkhawf shine tsoro kama fi qawlihi ta'ala kamar da zo a cikin fadar Allah subhanahu wa ta'ala malakum la tarjuna lillahi wa qara me ya same ku ba ku tsoron wato tarjuna ba ku tsoron waƙaran girmamawa ta Ubangiji ba ku tsoron girman Allah kenan shi yasa kuke fito na fito da ayoyin Allah a cikin suratu Nuh aya ta 13 abin nan wa qaulihi ta'ala da fadar Allah subhanahu wa ta'ala qul lil ladina amanu kace da waɗanda suka yi imani yaghfiru lil ladina la yarjuna ayyam Allah su yi ayafiya duk da yake an ce nan yaghfiru su yafiya ba irin yafiya ta Allah ba kawai ne fake da wannan yace ana iya yahiwa a amshi kuɗi a ce an yahi ba mutum zunubin da yi ba haka ake nufi nan yafiya ne ake zance domin zatin Allah daban zatin dan adam daban la kamar yadda kristoci suke karɓar gafara su kukul ghufran a a idan kana neman gafara ga Allah zaka neme ta kai abubuwan da Allah zai gafarta maka kawai kenan qul lil ladina amanu ku ce da waɗanda suka yi imani yaghfiru lil ladina la yarjuna ayyam Allah su yafiya ga waɗanda ba sa tsoron ayyam Allah kwanakin Allah nan ba wai duk kwanaki ba na Allah bane duk kwanaki na Allah ne kamar inda Allah subhanahu wataala yake cewa abin nan ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله kaga an kace tuna tar da su da kwanakin Allah nan ba ana nufin akwai kwanakin da ba na Allah bane a'a na ana nufin kwanaki waɗanda tana yiwa akwai wata jarabawa cikin su ko akwai wata ni'ima ta Allah subhanahu wataala da musu a ciki an gane ko suratul jafiya aya ta 14 wa qawl sha'ir da fadar sha'ir idza lasa'athu an-nahlu kamar idan zuma lasa'athu shi wanda ake bada labarin shi ta cije shi zamu ce kenan lam yarju las'aha lam yarju nan ana nufin ba bai tsammani ba ma'ana bai ji tsoron las'aha ba cizon da za ta yi mishi ina fata an fahimce ni kidan bai damu ba an gane ko to shine wa ala qauli man qala Mala ya ce to kuma akwai wasu da suka ce kinan akan faɗar waɗanda suka ce innahu bi ma'anal amal ta zo ne da ma'ana al'amalu guri an gane ko ba da ainun ba al'amal da alhamza guri yake nufi zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fa sawfa ya'lamun faqad bashara Allahu al-mu'minina fil Qur'an Allah yayi bushara ga mu'minai a cikin Al-Qur'ani wa wa'adahum kuma Allah ya musu alƙawali bi izhari dinihim Allah zai rinjayar da addinin su ala addini kullihi akan dukkan addinai huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi li yuzhirahu ala addini kulli yazo a wurare daban-daban a cikin suratul tauba yazo yazo kuma a cikin suratul al-fath yazo kuma a cikin suratul saf wa mithlu hadhihi al-bishara ita ku wannan bushara an gane ko walwa'adi da alkawali lam yujad fi sa'iril kutubi ba a sami irin wannan ba a cikin littattafai faftaraqa to tana sun ka bambanta kina sai zamanto irin tsammanin ku da nasu ba ɗaya bane don ku an yi muku bishara mai girma su tana yawa bishara da an kai musu bata kai irin taku ba wakila malam yace wadansu malamai sun ce arraja'u abinda ake nuhi da arraja'u ma yakunu mustanadan ila sababin sahihin ko mustanidan ila sababin sahih abinda ake tsammani shine abinda yana da hujja ingantatta dalili ingantacce an gane ko wa muqaddimatin haqqa da kuma wato muqaddimat an ce muqaddima shine abinda za a gabatar haqqa kuma ingantattu ma'ana yana da buƙatar hujjoji da dalilai domin al muqaddimat wani lokaci ana nufin hanyoyin da ake bi akai akai ga hujja musamman cikin ilmul mantiq da ilmul jadl da ilmul munazara suna kira al muqaddimat suna nufin abinda zai kai ga a samu wato dalili ingantacce an gane ko wa tam'u ma ya kunu mustanadan ila khilafi zalika shi ko abin da ake kira at-tam'u kwadayi abinda kana kwadayin abu ne amma ba ka da dalili ingantacce mutum na yana son yana tsammanin yayi kuɗi ya zan biloniya amma baya kasuwanci yana kwance gida to kaga sai a ce at-tam'u yake yi amma mutumin da yana kasuwanci amma yana sa tsammanin ya zan mai kuɗi sai a ce nan yami yana da arraja'u shine bambancin su kenan at-tam'u abu ne wanda kamar ma ba zai yiwuwa ba da shi da at-tamanni shi kuma at-tamanni abu ne ana ganin zai yiwuwa amma can ba a rasa bane yake kasancewa farraja'u lil mu'minina kenan su mu'minne suna arraja'u dan mali tunda sun tsaya kan addini na gaskiya wa ammal kafiruna amma su kafirai falahum tam'un la raja'un su wato kwadayi na gare su amma ba wato ma'ana ba dan ma'a ce gare su kwadayi ne na wanda yake bataccen kwadayi tunda ba su yi aikin Allah ba la raja amma ba kuma kwadayi ne na gaskiya ba malam mai ta'aliki akan wannan littafi wanda ya tahqiqin sa Sheikh Mustafa Al-Adawi yake cewa karkashin wannan mas'ala da malam ya kawo a wajen inda yace wal kafiruna aidan yarjuna thawaba fi muharabati al-mu'minin to sai kawo nukta ya kawo namba ta daya kidan ma'ana ka koma ƙasa littafi kai ka ga abin da ya kawo domin malamai suna yin alhamish wani lokaci wanda ya rubuta littafi ya hamish saboda magana yana ganin ba ta da alaka da littafin ko ko za ta yi tsawo ya fitar da ita wanda yake son karin bayani ko kuma malamin da ya tahqiqin littafi ko ta'aliki akan sa sai ya wannan to in ka diba akan ta dai ya kawo kaifa yarjuna sawa malam yace shi a wajen shi fahimtar sa ya za a yi a ce suna tsammanin lada wa hum la yuqirruna bi ba'thin su busu tabbatar da ba wato akwai tashin alkiyama an gane ko innal ayata khilafu hadha malai ce shi aya ma ta saba ma wannan shi gane kai magana da malai faɗa ba haka nan bane tunda ba sa tsammani to anan waɗansu malamai sun yi bayani akan cewa a'a su wasu daga cikin kafirai suna farlanta za a yi kiyama kenan in ma kiyama ta tsayi suna sa tsammani su ne suke da lada ina fatan an fahimce ni domin Allah subhanahu wataala yake cewa wa idza qila inna wa'dallahi haqqun was-sa'atu was-sa'atu la rayba fiha qultum ma nadri mas-sa'a in nadhunnu illa dhannan wa ma nahnu bimustaqinin kaza su ce muna zato ne in nadhunnu illa dhannan ba komai muke zato ba ba komai muke yi ba sai zato wa ma nahnu bimustaqinin mu santance ba sannan kuma suna iya cewa wala in ruji'tu ila rabbi inna li indahu lal husna kaga suna cewa in an maida su wajen ubangiji shi kafin yana cewa yana sa tsammani yana da mai kyau wala in rudittu ila rabbi la ajidanna khairan min hamun qalaba idan aka maida ni zuwa ga Allah yana sa yake cewa kafirin yana sa tsammanin zai samu mafi alkhairi daga gonarsa rudittu yana cikin suratul kafi ruji'tu yana cikin suratu fussilat ya kai mai har da alqur'ani sai kai hattara ala ayyati hal a cikin kuma at-ta'birul qur'ani sai ka duba ka gani me yasa an ka kawo ruji'tu a cikin fussilat aka karo dittu a cikin suratu al-kahfi aka zabi kowace kalima kenan balaghatul kalima kenan a cikin at-ta'birul qur'ani sai ka duba kuma akwai littafin da malam yayi Dr. Fadl Ustaz Dr. Fadl Samar Ra'i wato balaghatul kalima fi at-ta'birul qur'ani da kuma ma'anil abniya da kuma ma'anin nahawu na ɗaya da na biyu da na uku da na hudu littattafai ne waɗanda za su taimaka ma ɗalibi a cikin balaga ta alkur'ani duk da yake ban ce dole ba duk abin da malam ya faɗa daidai ne amma littattafan na wannan bawan Allah suna da kyau sosai to wannan shi dai ne abin da malam ya kawo kuma cikin kafin rai suna faɗa cewa in ma akwai kiyama abin nan a fara'aita alladhi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada kaga sun ce ma in ma dai za a kiyama za a basu sannan kuma su wani lokacin wasu kafirin su ganin akan gaskiya suke shi yasa idan ma za a je yaki wani lokacin suna cewa Allah ya ba mai ya dauka mai gaskiya dan su suna ganin akan gaskiya suke so an gane ko ma kana lil mushrikina an ya'muru masajidallah shahidina ala anfusihim bil kufr Allah ce bai kadace ga mushrike ba an ya'muru masajidallah su raya masallatan Allah duk da yake rayarwa ta masallaci malamai suka ce kala biyu ce rayarwa ta fuskar gini da sa mishi ababen da za su taimaka wajen ibada sannan kuma da ya rayarwa ta ibada da karatun alkur'ani da sauransu to kaga Allah ce bai dace ba ga mushrikai su rayar da masallatai shahidina ala anfusihim bil kufr suna masu shaida akan kafirci akan kansu to kaga su ba da su kafirai bane amma bilisanil hal lisani ma- kamar harshen magana ana nufin aikin da suke akan shi na kafirci na amma bilisanil maqal bisa ga harshe na magana su suna ganin eh, abin nan ba su suka bude baki suka faɗi wannan magana ba amma nan Allah ce shahidina ala anfusihim bil kufri yana nufin aikin su yana shaida cewa su ba ka- su kafirai ne domin da sun kalli dalilai suka duba sun san su kafirai ne domin suna bauta man gumaka kenan sai mu gane akwai lisanul hal akwai lisanul maqal misali idan ka ce mutum yi abu ya ce ba zan yi ba kaga nan bilisanul maqal ne amma idan ka ce mutum yi abu ya taye buris bai yi ba ya fita batunka amma bai ce ma bai yi ba ya ya- ya barka to kaga wannan ta fuskar lisanul hal ya nuna ba zai yi ba amma bai gaya maka ba da baki to wannan matsaloli ne waɗanda yana da kyau eh, malamai da ɗaliban ilimi mu fahimce su domin in ba haka ba eh, abubuwan za su yi muna nauyi Allah ya muna mai kyau mas'alar mu ta gaba eh, yan uwa musulmi mas'ala ce ta wato ɗari da tamanin da shidda malam yace fa in qila idan aka ce eh, ma fa'idatu qawlihi ta'ala menene fa'idar fadar Allah subhanahu wa ta'ala aw yadhlim nafsahu ko ya zalunci kansa ba'da qawlihi bayan fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa man ya'mal su'an duk wanda ya aikata mummuna suratul nisa aya ta 110 wa zulmun nafsi shi ko zaluntar eh, kai min amali su'i yana daga cikin mummunan aiki falima lam yaktasir ala al-awwal me yasa Allah bai tsaya ba kamar ma'ana bai kawo na farkon shi kadai ba ma anna thani tare da cewa na biyu eh, abin nan dakhilun fihi an gane ko ya shiga cikin na farkon domin mummuna ai dukkan mummuna zalunta kai ne shine abin da malai yake son ya ce kenan kamar a ilimin balaga wanda zai ce to ai an kawo abin da babu amfani an kawo hashu an gane ko kulna malam yace zamu ce amsa au da anka kawo bi ma'ana wawu kina au bi ma'anal wawu fa ma'anahu kinan ma'anar wagga au wa yadhlim nafsahu bidhalika su ya zalunci kansa da wannan mummunan aiki da ya aikata haithu eh, da saha bil ma'siya domin ya taka rayuwar shi an gane ko ko dassaha ya taka ta in an ce dasa ya dusu ya taka shi dassa ma'ana ya turbuɗe qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha to dassa bi- dassaha bil ma'siya ya taka rayuwar shi yayi sabon Allah waƙila waɗansu malamai suke cewa almuradu bi amali su abinda ake nufi da aikata mummuna at-talabbusu bima duna shirk mutum ya aikata ya cuɗanya kenan ma'ata ya aik- ma'ana ya aikata bima duna shirki abinda bai kai shirka ba wa bi zulmin nafsi abinda aya take nufi da zaluntar um, kai ashirku shirka kamar yadda anka ce inna shirka la zulmun azim alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulm waƙila waɗansu malamai suka ce almuradu bi amali su'i abinda ake nufi da mummunan aiki azambul muta'addi eh, azambul muta'addi dararuhu ila alghairi shine za- zunubin da zai ketara shine almuta'addi kinan daga nan aka samu dan ta'adda wanda ya yi ma mutane ta'addanci ya hallaka su almuta akwai ya zalunce su almuta'addi wanda ya ketara dararuhu cutarsa ila alghairi zuwa ga wani kinan sai an ka kira shi su'an wa bi zulmin nafsi shi ko abinda ake nufi da zaluntar kai azambul muqtasiru dararuhu ala fa'ilihi zaluncin da cuta wacce ta tsaya akan wanda ya aikata shi yanzu misali don mu gane mutumin da bai yi sallah ba bai cutar da kowa ba kan shi ya cutas amma mutumin da ya kwace ma wani kuɗi zaluncin shi ya ketara har zuwa ga wani ina fata an fahimci ni to waɗansu malamai suka yi amfani da wannan to wannan shine abin da uh, amsoshin da malam ya kawo na malamai amma abin da zamu iya karawa akan shi shine ana iya cewa nan da an ka ce wa manya amal su'a wanda ya aikata mummuna shi as-su'u am ne ya shafi dukkan zalunci aw yadhlim nafsahu ko ya zalunci kansa ko mun ce shirka ake nufi ko mun ce a'a zaluncin da ya tsaya akan kansa domin wani lokaci ana kawo wa am sannan a kawo khas ina fata ana fahimta ta ma'ana wani lokaci za a kawo abin da ya haɗa kowa da kowa sai a kawo khas wani lokaci sai a kawo khas sai a kawo am to don inaya nuna muhimmancin abu ko ko don saboda a nuna munin abu akwai dalilai da dama suke sa akai wannan misali inda Allah ce tanazzalul mala'ikatu war ruhu mala'iku suna sabka war ruhu da mala'ika jibrilu to shi mala'ika jibrilu ai yana daga cikin mala'iku amma saboda yana da matsayi daban shi yasa aka kawo shi misali kuma kamar eh, nan an kawo am sannan aka kawo khas akwai lokacin da za a kawo khas sannan a kawo am ya ayyuhalladhina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun ya ayyuhalladhina amanu ya ku kuka yi imani irka'u ku yi ruku'i idan za a hada sai a ce ya ayyuhal ladina amanu irka'u nan ba a cewa ya ayyuhal ladina amanu irka'u idan an tsaya sai a ce irka'u idan an hada sai a ce ya ayyuhal ladina amanu irka'u ya ku masu imani ku yi ruku'i wasjudu ku yi sujada kenan ku yi sallah tunda eh, shi ruku'i ka'ida dole ba a yi ruku'i shi kadai sai tare da sallah amma wasu sujudu ku sujada ita sujada akwai sujada da ake iya yi sujudu shukuri da wasu sujada waɗanda su ba cikin sallah suke ba kinan nan tana yana iya ɗauka sallah yana ɗauka koko ko wace irin sujada wadda ake yi wajen sallah waf'alul wa abudu rabbakum ku bauta ma ubangijinku to kaga bauta ma ubangiji sujada cikin bauta ma ubangiji take ruku'i cikin bauta ma ubangiji yake to amma me yasa aka kawo su daban a saboda nuna muhimmancin su waf'alul khair ku aikata alkhairi to ibada dukkan ta aikata alkhairi sai da mantuna amu da amu ne amma me yasa tana yiwa na a ce waf'alul khair ku yi aikin alkhairi ma'ana ku taimaka ma bayan Allah kenan wa abudu rabbakum ku bauta ma Allah sai da mantu nan ma aikata alkhairi ku taimaka ma bayan Allah yana daga cikin ibada amma an kebance shi ko kuma ya zamanto a'a alkhairi dukkan alkhairi ibada ibada dukkan ibada alkhairi ce sai ya zamanto amun ne da am to kaga wannan yana da kyau dalibin ilimi ya fahimci wannan ko kuma ya zamanto a'a dukkan zalunci mummuna ne duk abin da zamu aikata wanda bai da kyau domin kalima ta zalunci malamai sun yi sabani akan asalinta wasu sun ce asalinta ta waya ne abin da ya ragu don Allah ce kiltal jannatayn atat ukulaha wa lam tazlim minhu shay'a dukkan gonaki guda biyu na wannan kafiri atat ukulaha sun bada wato abincin su ma'ana abin girba wa lam tazlim minhu shay'a ba ta rage mishi komai ba ma'ana ba su rage ba ma'ana Allah ya ba su iko sun bashi wannan abin tunda ita gona ba za ta iya bayarwa ba sai da izinin Allah dan mu fahimci ayar da kyau to sannan kuma kaga wasu malamai suka ce a asalin azzulmu shine wad'u shay'i fi ghairi mawdi'ihi mutun ya aza abu wurin da ba wurin sa ba shi yasa shirka ana kiranta zalunci saboda mutun ya dauki ibada ya dora ta a wani Allah ba inda ta dace ba ashe duk wani abu wanda zaka yi wanda bai dace ba ma'ana ka dauke shi ne ka dora shi a wurin da bai dace ba shi ko asu'u shi ko mummuna shi ma duk zunubi da shirka har zuwa karamin zunubi duka su mummuna ne domin abu ne wanda bai da kyau to sai an ka hankalta ma shi zalunci an dauki abu ne an dora shi wurin da ba nashi ba shi ko su an mummuna an hankalta dama li'annahu yasu'u sahibahu domin yana bata ma yana bakanta ma wanda ya aikata shi da rai ma'ana yana bakanta mishi da rai waɗansu sun kace zai bakanta mishi da rai domin idan ya ganshi a cikin sahifarsa ta aiki ranar tashin alkiyama zai ji bakin ciki wasu sun kace a'a shi duk zunubi in ka aikata shi karshe zaka yi nadama zaka yi bakin ciki ko a nan duniya masu aikata sabon Allah karshe da bakin ciki suke karewa mai zina mai sata mai zaluntar mutane karshe zai yi mummunan karko kuma zai ji bakin ciki a rayuwarsa yana cikin damuwa da tashin hankali Allah ba zai bar shi zauna lafiya ba shi yasa galibi azzalumai kullum suna da masu tsaro tare da su saboda sun san ana neman su wanda bai zalunci kowa ba zai ganshi yana yawo shi kadai ba ruwan shi da mutane to sai malamai su wasu kana ganin cewa a'a shi su an mummuna kowane iri da shirka har zuwa karamin zunubi ya shiga zulm shi ma daga shirka har zuwa karamin zunubi ya shiga amma an bambanta musu ne saboda ka gane ilda da tassa an ka kira shi su'an saboda zai bakanta ma rai duniya da lahira shi kuma zulmun a nuna ma ka dora abu wurin da ba inda ya cancanta ba a duniya da lahira ina fata ana fahimta ta kenan sai zama to dukkan su matsayin am suke an hankalta ma wato ma'anar ta bambanta shi yasa aka kawo shi to wannan shine abin da zan iya dan karawa wallahu ta'ala a'lam yan uwa musulmi mas'alan mu ta gaba sai mas'ala ta 187 a cikin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na muhammad bin abubakar bin abdul qadir ar-razi malam yace fa in qila idan aka ce qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala, walaula fadlullahi alaika in ba don falalar Allah a kanka ba, wa rahmatuhu da kuma rahama Allah a kanka lahammar ta'ifatun minhum an yi da wata jama'a daga cikin kafirai kuma ce munafikai ko munafikai da kafirai sun so an yi dilluka su batar da kai aya ta ɗari da wato sha uku a cikin surutun nisa'i. Malam ya ce zahiruhu abinda zahirin wannan aya yake nunawa nafiyu wujudil hammi minhum bi idlalihi ta kore cewa an samu tunanin za a batar da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin kissa waɗanda suka yi sata kuma suka dora wani bayhudi ayoyi suka sabka suka yi bayanin bayhudin ba shi bane kaga adalci na Allah gashi bayhudi gashi kafiri amma kuma da yake adalci ne Allah ya sabkar da ayoyi na alkur'ani dan karimi dan kare haƙƙin bayhudi to ina ga ana cewa addinin musulunci addinin ta'addanci ne ko kuma ana ba musulmi ƙarya ana cewa addinin musulunci kaza kaza kaza kaza da irin abubuwan da ake faɗa a ce addinin musulunci wahala akwai cikin shi alhali Allah ya ce yuridullahu bikum al-yusr Allah yana son sauki ne gare ku to kenan kaga ƙarya ce ake ma addinin musulunci a ce addinin musulunci yana da wahala kuma ya za a yi a ce mutum biliyan ɗaya da mutum miliyan ɗari biyar ko fiye da mutum biliyan ɗaya ko mu ce mutum miliyar ɗai da mutum miliyan ɗari biyar ko fiye da haka a ce sun shiga addinin musulunci kuma a ce akwai wuya shi kuma fati na wuya ko fartin wuya ba ka taɓa ganin ko mutum guda a duniya bai son wuya ya za a yi a ce mutum miliyar ɗai ko mutum biliyan ɗaya fiye da mutum biliyan ɗaya su zaɓi wuya kai da kanka san ƙarya ce ake yi Allah ya kyauta almuhimmu dai sai ya zamanto Allah ya kare haƙƙin Bayahude ma'ana kuma su mutanen an ce sun so su batar da banzo in ba dan falala Allah da rahmasa da bada sun so su batar da shi to wal manqulu fi tafasir malam yace abinda aka cira to cikin littafin tafsiri aka ruwaito aka ruwaito shi annahum hammu bi idlalihi lalle sun so su aikata Allah dai ne sabkar da ayoyi ya kare wazadu alal hammi alladhi huwa alqasd kuma sun dada sun kara akan alhammu wato niyyar da suka yi alladhi huwa alqasd wanda shine ana nufin alqasd niyya alqawlu wazadu alal hammi alqawla almudilla sun kara da magana wadda za ta fitar da manzo aidan an gane ko tunda an kawo asbabun nuzul idan mutum ya duba zai diba cikin littafin tafsiri zai ga akwai asar da suke nuna sun aikata wannan ka diba cikin tafsiri na Imam Al-Qurtubi ka diba cikin tafsiri na Imam At-Tabari ka diba cikin At-Tafsir al-Mawdu'i li nukhbatin min al-ulama da sauran tafsirai zaka ga waɗannan maganganu malam yace yu'rafu dhalika min tafsiri awwal al-qissa za mu gane ma wannan a cikin farkon kissa ma cikin alkur'ani karara wa huwa qauluhu ta'ala shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala inna anzalna ilaykal kitab lalle mu ne muka saukar maka da littafi bil haqqi da gaskiya li tahkuma bainan nas dan kai hukunci a tsakankanin mutane bima araka Allah saboda abinda Allah ya nuna maka ya sanar da kai na ilimi wala takul lil kha'inina khasima kakka kasance ga masu yaudara khasiman kana mai jayayya aya ta 105 a cikin suratul nisa kaga wannan ya dace duk wanda zai aikin lauya duk da yake aikin lauya na da hatsari amma zai zama to lauya ne don ya kare musulmi ya taimaki musulmi ya taimaki mai rauni ba don ya kare wanda bai da abin nan ba waɗannan ayoyin ko mu ce juju wanda zai yin shari'a ko mu ce wato alƙalin kotu ala ayyati hal dai bai dace baka kare mai makaryaci ko danka ne ko dan gidanku ne ko kanka ne ko babanka ne wato Allah subhanahu wataala yake cewa abin nan walau ala anfusikum aw alwalidaini wal aqrabin ko da akan kanka gaskiya take ka faɗa ko akan alwalidaini iyayenka aw al aqrabin ko kuma kusanta sabani abin da yanzu kuma yayi muna wahala a kasashen musulmai shi yasa muke cikin wahala mai yawa kowa sai ya ja dan gidansu ya ja wanda yake so ya ja dan jihar su ya ja mai jin yaren shi ya ja mai launi irin nashi ya ja wanda kaza dai ko dan shi ko ko ko ya bi goyon ma ta shi akan ƙarya sai ya zama to kuma bayan ya ƙare ya dawo ya cin mutane a yi aiki da gaskiya shine abin da ya samu duk ƙasashen mu ba ma ci gaba ko mutum ya ja dan fatin shi ya ce idan ya rashin gaskiya gaskiya ne kaga sai kowa shi ma ya ja dan fatin shi ya ce haka nan kaga gaskiya sai ta bace ba za a iya samun aiki da gaskiya ba Allah ya muna mai kyau ala ayyati hal malin yake cewa kulna za mu ce amsa qauluhu fadar Allah lahammat da anka ce lahammat da sun so laisa jawabu laula ba shine jawabu laula ba domin ita laula tana buƙatar jawabi inda ta zamanto wato harfu limtina limtina domin akwai laula wadda ba ita bace ka koma cikin mughnil labib an kutub al arib ka ga ma'anoni na haruffa daban-daban ka koma cikin al itqan fi ulum al qur'an babi inda ka wadancan haruffa ka ga kowane harafi ma'ana nawa yake dauka dan ka san wace ma'ana ce ake nufi kaka je ka fassara da wani harafi wanda nan ba wannan ma'ana yake dauka ba Malam ya ce to kenan jawabu laula abin ga lahammat ba jawabi bane na laula bal huwa kalamun muqaddamun ala laula asalin shi magana ce wadda an ka kaddama kadiba cikin al-itqan fi qulumil qur'an al-muqaddam wal mu'akhkhar zaka iski wani abu gaba kamata a kawo shi a kawo shi baya ya kawo misalai a cikin shi kuma ana iya bincike a kansa wanda wani haka nan ne tana yiwa daidai ne kuma wani wuri tana yiwa malam bai samu dacewa ba karshen ta abin magana daidai take ma'ana babu taqdim wa ta'khir almuhimu dai bincike ne mai yawa cikin tafsiri da ulumul qur'an da balaga balagatu taqdim wa ta'khir da asbabuha da abin da anwa'uhu da abin da kama da haka wa jawabu hamalin yace jawabin laula fi taqdiri wanda za a kaddarta maqulun ala tariqil qasami za a faɗe shi ne wato kenan za a kaddara shi a faɗe shi akan uslubi na rantsuwa kenan wa jawabu laula mahdhufun jawabin laula shi a wajen malan yace an shafe shi taqdiruhu lahamma ta'ifatun minhum an yudilluka kenan laqad walaula fadlullahi alayka wa rahmatuhu in ba dan falala Allah akan ka ba ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam da rahamar shi akan ka a gare ka laqad hammat ta'ifatun minhum an yudilluka lalle hakika wata jama'a ta so tabatar da kai walaula fadlullahi alayka wa rahmatuhu in ba dan rahama Allah ba wato falala Allah akan ka ba da rahamarsa la adalluka da sun batar da kai na fata an funci ni shi malan akan haka ya tafi kenan la hammat ta'ifatun minhum an yudilluka shi a wajen malan kenan asalin shi jawabi ne na laqad hammat ta'ifatun an yudilluka laula fadlullahi alayka wa rahmatuhu kenan wallahi da wata jama'a ta so tabbatar da kai in ba da an ka samu rahama Allah da jinkai ba a gare ka falala Allah da rahama Allah a gare ka shi malam akan haka ya tafi to sannan kuma tana yiwa lahammat ta'ifatun minhum an yudilluka tana yiwa wata jama'a ce wadda bata zo ba sai Allah ya nuna cewa da wata da sun so su batar da kai wanda tana yiwa wata jama'a bayan wannan wadda ba wadda ta zo ba tana yiwa ita ce ake magana akan ta dan a nuna mishi cewa ba abin ba karewa yayi ba dan haka wannan ma yana iya duka wannan ma'ana wallahu ta'ala a'lam da haka ne mutum zai iya koma cikin littattafan tafsiri ya ga maganganu na malamai misali tafsiri na ibnu kathir a karkashin wannan aya misali tafsiri na at-tahrir wa tanwir na ash-shaykh ibnu ashur zai iya dubawa ya kalli fasarar wannan aya ko ya diba cikin tafsiri na imam al-alusi ko ya diba cikin tafsiri na al-imam al-baghawi ko ya duba cikin tafsiri na abu sa'ud abin nan ko kuma tafsirin na ibn juzai al-kalbi zai ga irin waɗannan bayanai kamar yadda malamai suka kawo su dan in ka dubi wannan da wannan da wannan da wannan zaka iya samun ra'ayuka daban-daban sai ka zabi wanda zaka iya dauka ko da mas'ala ce ta lugha zaka dubi ra'ayukan malamai da wannan da wannan da wannan kaga wanne ne zaka dauka kuma menene dalili ko da hadisi ne idan an samu sabani wasu sun da'afa sun sahaha ka tattaro dalilan su ka duba da wannan da wannan wanne ne yafi ko mas'ala zaka karatu haka ne zaka karatunta ko ta fiqhu ce ka kawo mazhabobi da dalilan su kai mu munakasha kaga wanne ra'ayi yafi wannan manhajul muqarana yana manhajul muqarana yana taimaka ma ɗalibin ilimi wajen samun ilimi da kuma karatun manyan manyan littattafai yafi mutum ya karanta guda ya wuce a in ka karanta ra'ayuka daban-daban kafi samun wato ilimi wallahu ta'ala a'lam to mas'alar mu ta gaba yan uwa musulmi sai mas'ala ta 188 a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi malam yace fa in qila idan anka ce an-najwa fi'lun ita najwa ganawa aiki ce ko ba haka ba domin yin ta ake yi an gane ko wa man an gane ko ita ko man ismun suna ne fa kaifa sahha al-istithna'u sahha al-istithna'u lismi min al-fi'li ya za a yi a ce an cire wato suna daga aiki fi qaulihi ta'ala a fadar Allah subhanahu wa ta'ala la khayra fi kathirin min najwahum babu alkhairi daga yawa da yawa daga cikin ganawar mutane illa man amar bi sadaqatin sai wanda ya umurni da sadaka aya ta 114 a cikin suratul nisa ma'ana idan za a cire mutum za a cire shi ne cikin mutane ja alqaumu illa masalan ibrahim mutane sun zo banda ibrahima amma ba a cewa aiki duka na gari na amma ban da wani domin shi wanin ba aiki ba ne kina ana istithna'i cikin jinsi sai istithna'ul munqata wanda ana cire abu daga cikin abubuwan da ba shi ba kamar yanzu in nace ja alqaumu illa himaran mutane sun zo banda jakki to kaga jakki bai daga cikin mutane ya zama to istithna munqata akwai bincike mai yawa akan istithna'i a cikin usulul fiqh da lugha wanda kuma istithna'i cikin ayoyin alqur'ani da hadisai yana da yawa sanin ka'idodinsa zai taimaka ma wajen tafsirin alkur'ani da kuma gane sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kuma littattafai na shari'a malam yace kulna zamu ce fihi idmarun akwai abin da anka shafi taqdiruhu yadda za a kaddara shi illa najwa man amara bi sadaqatin kina akwai kalma ta najwa kinan da anka ce la khairu fi kathirin min najwahum babu alkhairi a cikin da yawa daga cikin gana wasu illa najwa man amara bi sadaqatin shi ne asalin maganar sai ganawa wanda ya umurni da sadaqa fa yakunu sai ya kasance istithna'ul fi'li min al-fi'li an togace ko an toge aiki daga aiki wa nadhiruhu tamkar irin wannan qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wata'ala walakinnal birra sai dai albirra aikin da'a man amana da inda Allah ce laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib ko laysal birru wata qira'a an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib ba shine aiki ba huskantar da huskokinku gabas da yamma na ana nufin an kore ba duka ba ana nufin ba shi kadai ne aikin da'a ba domin wani lokaci ana kore abu amma ana nufin ba shi kadai bane nan ma ahkamun nafi abu ne wanda yake da muhimmanci dalibin ilimi ya fahimce su to almuhimmu dai ga aya ta 177 a cikin suratul baqara yace walakinnal birra sai dai menene aikin da'a man amana malin yace to taqdiruhu birra man amana billahi sai a kaddara birra man amana billahi kenan sai dai aikin da'a shine aikin wanda ya imani da Allah har zuwa karshen aya waɗanda anka zano waɗannan ayyukan da'a shi ne abinda ake son a ce to don haka zaka iske takdirin irin waɗannan abubuwa malamai na hau suna kiran shi alhadfu wani malami na kasar libya ya yi bincike akan wannan alhadfu fi asalibin lokacin arabiyya majistarkin da ya rubuta ibrahim rufaida sannan kuma idan muka diba cikin littattafan usulul fiqh abin da suke kira dilalatul iqtida dilalatul iqtida shine dilala ta kaddara wani abu wata ma'ana ba ta yiwa dole sai an kaddara wani abu an gane ko nan ma in kai karatu kan wannan kaga cikin alkur'ani da hadisai na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam da shari'a zaka ga shina da yawa wani dalibin ilimi zai iya doka ya bincike kan wannan mas'ala ko cikin tafsiri ko cikin hadisai ko cikin kuma ka'ida ta usulul fiqh misalin da zan bayar saboda lokacin mu ya fara hararen mu a cikin alkur'ani inda Allah subhanahu wataala ke cewa alhajju ashhurun ma'lumat alhajju shi aikin haji ashhurun ma'lumat watanni ne to kaga nan ya an ka ce alhajju aikin haji shi aiki ne ashhurun kuma nan an kawo mi an kawo an ce aiki haji watanni ne to kaga ko aikin haji daban watanni daban kenan nan dole wani lokacin waɗansu malamai sai su kaddara cikin na farko waɗansu kuma sai su kaddara cikin na biyu cikin irin wannan mas'ala domin nan da anka ce laisal birra wasu sun ce a'a laisa zal birra an tuwallu wujuhakum sai suka kaddara mu na farko wasu kuma sai su kaddara mu na biyu laisal birra an tuwallu wujuhakum walakinna wato abin nan albirra birra man amana billahi kina wasu su kaddara a biyu don saboda a samu daidaito to anan kuma tun da nan tsakanin aiki ne da dan adam to can kuma cikin suratul baqara tsakanin wuri ne da lokaci an gane ko ko mu ce aiki da lokaci domin alhajju aiki ne ashhurun kuma watanni ne kuma an san hajji daban watanni daban to sai malamai wasu su kaddara a farko wasu kaddara a biyu kenan alhajju sai sun ka kaddara ashhurul hajji ashhurun ma'lumat ko shuhurul hajji ashhurun ma'lumat kaga daga na farko sun kaba da watannin aikin haji watanni ne sanannu wasu kuma sai su kaddara ma da biyu alhajju ashhurun ma'lumat kenan alhajju zu ashhurun ma'lumat shi aikin haji yana da watanni wadanda suke sananni wannan ana kiransa dilalatul iqtida kuma karatu na ad-dilala dilalatul mutabaqa da dilalatul tadammun da dilalatul istilzam abu ne wanda zai taimaka ma dalibin ilimi wajen tafsiri da kuma sanin usulul fiqh da kuma sanin fassara hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daliban ilimi za su iya bincike akan wannan abu ne mai kyau kuma dilala kalima ce da take musallasul ma'ana ana cewa ad-dalala ad-dilala ad-dulala duk ana faɗa musallasul ma'ana musallasul lugawi ne muttahidul ma'ana wanda ma'anarsa ta zo daya amma akwai wanda irin wannan in ya zo ma'anar za ta canza misali al-qastu al-qistu al-qustu al-qastu shine adalci ay alqasdu afwan shine zalunci wa amma alqasituna fakanu li jahannama hataba alqist kuma shine adalci wa nad'u almawazin alqist li yawm alqiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a alqust kuma shine turaren wuta akwai littafai da an kai kan wannan ilimi ibn malik ya rubuta littafi ibn malik alfiya ba waccan alfiya ta ilmin nahwu ba yana da alfiya ta almusallasat lughawiyya sannan kuma imam qutrub shina da shi ma ilmu almusallasat lughawiyya ya rubuta baituttuka a ciki sannan kuma sheikh abdul latif shuwairif a cikin littafin sa malami na kasar libya a cikin at-tadribat al-lughawiyya juz'i na hudu ya kawo wannan da haka ilimi ne mai fadi dalibin ilimi zai iya bincike a kansa to yan uwa ina ganin ya kamata mu dakanta saboda lokacin mu ya hararo mu sai darasin mu na 52 in Allah subhanahu wataala ya kaddara ya bamu iko abinda muka faɗa zaman to daidai Allah shi bamu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh